أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami nijar kiran muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 200 kenan da 31 kamar yadda yan uwa masu biyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أنكتي إذا كان القرآن مسألة وتزامت شيء أتين سورة الواقعة أتين للتافي أسئلة القرآن المجيد domin wato akan sani matsalar da za ta zo kan jerin ayoyi take a matsala ta dubu da sittin da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya a matsala ta 67 malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce idan kanin ƙur'anu idan alƙur'ani ya kasance sifatan min sifatin lahi ta'ala sifa ce daga cin sifofin Allah kadimatan wadda take ta jima da ɗaɗɗakiran abin da yake ya jima mai taƙiƙin wannan littafi in ka duba a number one za ka ya kawo number one sai ka duba ƙasar littafi ya ce ƙultu na ce alƙadimu fi wasfil qur'ani a sifanta qur'ani da cewa shi abu ne qadim la a'lamu laha aslan ban san asali ba inda ake kira alqur'ani qadim wa laysa ma'ana hadha anna alqur'ana makhluq kuma wannan bayanan ne cewa qur'ani halitta ne ba magana ce ke son ya kawo ma Allah ba a kiran shi al-qadim sai dai ana iya wato a kira as-sultan al-qadim kamar yadda cikin hadisi wa sultanuka al-qadim to ya ce yanka ce alkur'ani sifatan min sifatin lahi ta'ala kadima ya ce kadima min babil ikhbar ba laifi ta ba da labari kamar an nuna abu wanda yake abu ne wanda ba yanzu yake ba an gane ko amma in babi ne da a sanya masa suna ba za a yi ba dan alkur'ani magana Allah ce magana Allah kuma ita ba sifa ce daga cikin sifofin Allah kidan da haka ba a kirkira ma Allah sifa ko suna sai abin da ya tabbata a nasi ya ce to ƙa'imatan bi zatihi wadda ta tsayo ne da Ubangiji, zati ta Allah ke zatin Allah, magana Allah ta tsayo ne tare da zatin Ubangiji al-muqaddasa wato zati wanda yake tsarkakakke na Ubangiji. A nan abin da kamata mu fahimta cewa wai abin da ake nufi ƙa'imatan bi zati ma'ana zatin tare da maganar Ubangiji yake. Domin da babu zatin da babu zancen maganar, kamar ɗan Adam ne misali, ba wai zama kamanta Allah da ɗan Adam ba ma'ana idan babu mutum ai babu zancen kuma ya magana. shine ake nufin wato qa'imatun bi zatihi ta tsayu da zatin ubangiji fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce innahu laqur'anun karim shi alqur'ani ne abin karatu mai daraja fi kitabin a cikin wani littafi maknun wanda yake boyayye aya ta 77 zuwa aya ta 78 a cikin suratul waqi'a ay allahul mahfuz abinda ake nufi da shi lauhil mahfuz can da alqur'ani yake awil mushaf ko ko dan suka ce abinda ake nufi fi kitabin ba lauhil mahfuz ba mushaf kenan alkur'ani wanda mutane suke rubutu ya ce al-ikhtilafil qawlaini akan sabanin maganganun malamai kenan kaga ma sun ce kaza sun ce kaza an gane ko kuma in mun ka duba duk babu matsala qur'ani cikin lauhil mahfuz akwai shi dan Allah ne ya tabbatar da wannan bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz kuma qur'anin an rubuta shi shina cikin littattafai yanzu an rubuta shi dan Allah ya kira shi alkitab zalikal kitabu la raiba fihi yace to me ake nufi da cewa qur'ani yana cikin littafi boyayyi yace to kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi maktubun an rubuta shi shi qur'anin fi kitabin a cikin littafi maknun wanda yake boyayyi wala yalzamu bai lazimta min kitabati alqur'ani dan an rubuta alqur'ani fil kitabi a cikin littafi an yakuna alqur'anu halan fil kitabi a ce qur'anin shi da kanshi ne halan ba halan bane kai hattara akwai shadda ismul fa'il ne na halla yahullu sai a ce halan fil kitabi ba ana nufin shi alqur'anin ba da kanshi ya sauko cikin littafin kama lokata ba insanun alakafihi kamar yadda idan mutum ya rubuta akan tafin hannunsa alakafihi kenan alfa dinarin sai rubuta dinari dubu la yalzamu min huju da alfa dinarin ba shi ke nuna ba akwai dinari dubu fi kafi ba a cikin hannunsa dan ka rubuta yanzu misali biliyan ɗaya a hannunka misali ko dinari dubu da wani ya bada misali ba shi ke nuna daga nan ka samu wannan ba kuma ana nufin wannan rubutun da kai ba shine alfa dinari din yace wa kaza law kataba kamar haka mutum ya rubuta fi kaffihi a cikin hannunsa al'arsh al'arshi aw kursi ko kursi kan rubuta al'arsh ko al-kursi ba ana nufin ai kursiyun bari al'arshi sun zo don in al'arshi la Allah ne ake nufi ba nasara kai ba ko al-kursi to ai waɗanda sun fi sammai da ƙasa girma ya za a iya ce to hannunka zai ɗauka su wakaza kuma kamar haka wakaza ce kuma kamar haka kamar dai duk wani abubuwa waɗanda za a iya cewa an rubuta su in ka rubuta su ka rubuta ta'iratun a hannunka jirgin sama to ai ba shi ke nuna wannan shi ne jirgin sama ba ka dai rubuta jirgin sama domin jirgin sama ka yi kaɗan hannunka ya kaɗan ya ɗauki jirgin sama misali da ya ce shi na cewa kaza wa kaza ma'ana duk abin da ya kasance da yi ka rubuta shi ba yana nuna cewa shi ɗin ne bane qala ta'ala Allah ce fi sifatihi fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajidunahu maktuban indahum suna iski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubuce a wajen su fi Taurat a cikin At-Taura wal Injil da Injila ba shi din ne ya rubuce ba sifarsa da sunayen sa da cewa an gane ko domin akwai sifofin sa akwai kuma sunan sa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismuhu Ahmad amma ba shi din bane sunan shi ne da sifar shi to shi ma Qur'anin dan an rubuta shi ba shi din bane rumuzikin Qur'ani ne aka rubuta abinda in an gane su ana iya karanta Al-Qur'ani ko a can cikin lauhin mahfuz ko kuma a cikin littattafai waɗannan kuma babu matsala ƙur'ani yana cikin lauhin mahfuz kuma yana cikin waɗannan littattafan da aka rubuta da haka ba maganganun malamai ba su ci karo da juna ba ya kamata mu fahimci wannan to asani waɗansu malamai suka ba da amsa ta biyu anna alqur'ana cewa shi alqur'ani law kana halan fil mushaf da dai ya sabka a cikin mushaf kidan waɗannan takardu da ake rubuta alkur'ani da su fa in ma an yakuna jami'uhu halan fi mushafin wahid in ma ana nufin ka wuri ce a'a ai qur'anin nan da an ka rubuta misali in mun ka dauki zancen lawyer mahfuz ai qur'anin na to sai a tambaye shi to yanzu an rubuta qur'ani to fa in ma an yakuna jami'uhu halan fi mushafin wahid ko dai mu dauki cewa qur'anin ya sauka ne a cikin wato kinan qur'ani guda da aka sanya shi a ciki au fi kulli mushafin ko kuma ce a'a cikin kowane mushaf kenan cikin kowane qur'ani da aka rubuta ko a hannu ko aka buga qur'ani ne aw fi ba'dhi ko kuma ce a sashe yana cikin sashi to ya zamu yi wala sabila ila al-awwali malai ci babu hanya an gane ko yana nufin ba yadda za a yi a dauki wancan ra'ayi na farko li'anna al-masahifa kullu li'anna al-masahifa an gane ko kullaha sawa ko kuma kana iya cewa li'anna al-masahifa kulluha sawa duka ana iya faɗa a larabci domin dukkan su ƙur'anin nan game da alƙur'anai waɗanda ake cewa an rubuta a ƙur'ani ne kenan zai muka alƙur'ani dubu muka ajiye waɗanda aka buga ko waɗanda aka rubuta duk dai ƙur'ani za a kira su to ba a cewa cikin su wanne ne original wanne ne ba original ba yace sawa'un fil hukmi duk ɗaya ne a wajen hukunci fi kitabatihi fiha sai a ce a rubuta ƙur'ani a ciki yace to wali annal ba'dha sashe kuma laysa aula bi zalika min al ba'd ba ta sashen qur'ani ne original sashen qur'ani ba original bane ko sashen qur'ani da aka rubuta shi ne original sashen alqur'ani ba original bane bala yace to wala sabila ila thani kuma babu makawa ko ko a ce ba yadda za a yi a dauki ra'ayi na biyu shine ba hanya ba ta yadda za a yi a dauki ra'ayin na biyu an gane ko wa illa in kuma an ka dauki wannan ra'ayin to yalzamu ta'addudul qur'ani sai a ce to qur'ani ya zamanto daban wato ya ya yawaita kenan sai zamanto kuma alqur'ani akwai alqur'ani daban-daban tunda an ce au fi kulli musafin in kace cikin kowanne daga cikin su qur'ani ne ke ciki kenan yanzu in an buga qur'ani dubu a wata wurin buga alqur'ani kenan qur'ani dubu muke da su alhali ko qur'ani na Allah guda ne kaga wannan shi ma ba zai yiwa ba wa annahu muttahidun kuma shi wa shi alqur'ani abu guda ne muttahid daga wahid ne asirin kalimat wala sabila ila thalith kuma bai yiwa a dauki ra'ayi na uku wanda an kace kenan au fi ba'dhi kenan yace li annahu kulluhu maktubun fi kulli mushafin domin kowanne qur'anin an rubuta shi ne a cikin mi a cikin kowane alqur'ani kinan baka cewa can an debo harafi guda can an debo harafi guda sai a ga alqur'ani a a dukkan su kowane ana kiran shi alqur'ani ba yiwa a ce sashi ne qur'ani sashi ne ba alqur'ani ba malam yace wa li anna hadha al-mushaf kuma saboda cewa wannan ƙur'anin laisa aula bi hadal ba'd ba fiye fi cancanta a ce wanga sashi ne an na ƙur'ani cikin wannan ba min zalikal mushaf a cikin wannan a ce a cikin wannan to nan ne ƙur'ani nan ba ƙur'anin ba cikin wancan nan ne ƙur'ani nan ne ba ƙur'ani ba ya za a iya ce to sashin ne fi cancanta da a kira shi alƙur'ani wa kadhal baqi ba da yace haka dai sauran su ma ba a cewa wannan sashin shi fi cancanta da a kira shi alƙur'ani shi ko na wannan ba alƙur'ani ba malam yace to fa sabata sai ya tabbata annahu cewa shi laysa halan ba ana nufin magana Allah ta sabka ne fi shay'in minha a cikin wani abu domin abubuwan duk halitta ne lawhil mahfuz halitta ne kun gane ko takaddun da aka rubuta alqur'ani su duk halitta ne kidan bai a ce kuma Allah ya sauka cikin halittunsa bal huwa kalamullahi ta'ala shi alqur'ani magana Allah ce madaukakin sarki wa kalamuhu magana Allah sifatun sifati qadima in an ce qadima in babil ikhbar ne kamar ana nufin abu ne wanda tun can da akwai shi to min babil ikhbar amma in a sanya ma magana Allah abin nan sifa ne ba a sanya ma Allah sifa wadda take ba nassi ne tabbatar da ita ba sai dai ya tabbata cikin hadisi kamar wa sultani kal qadim yace to qa'imatun bihi wadda ta tsayu ne da Allah ma'ana la tufariquhu ba ta rabuwa da Allah ma'ana matukar akwai Allah Allah kuma yana da sifa ta magana yana yin magana lokacin da ya so wannan matsala tana da alaka da aƙida kwarai da gaske kuma da yawa daga cikin mutane zaka iske waɗansu sun bata kuma ba yau ne aka saba ba mutumin da duk karanta tarihin musulunci fitnatu khalqil qur'an a zamanin daular abbasiyya tun zamanin ma'mun da irin yadda su imamu ahmad bin hanbal suka sha wahala aka dake su aka kulle su aka yi ma kusa a kashe su saboda wannan abin wanda ya san tarihin musulunci ya san ba wani abu ne sabo mu'tazila su ma suna cewa magana Allah qur'ani ba magana Allah bace al-kalamun nafsani ne to wannan kalamun nafsani wai da kalamun nafsi ne maganar zuci ce kamar magana ce wadda ma'anarta ce Allah ya jefa mu Jibrilu shi ko Jibrilu zai jefa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana cikin zuciyarsa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗe ta da larabci don yana balarabi to kaga wannan kuma turawa sai suka yi amfani da wannan dama yanzu suna taimaka ma irin waɗannan afkar kenan irin waɗannan tuntuni da tunani za ku suna cewa kidan qur'ani kala uku shi akwai qur'anin Allah akwai qur'anin Jibrilu akwai qur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har suke cewa kenan dama kinan lafazin qur'ani ba daga wajen Allah ke ba kinan da misali wanda aka sauka ma qur'ani da baturi ne da kawai da english ne english ne ke kawai english ne qur'ani zai zo da shi to irin wannan tunani yana da hatsari lafazin qur'ani daga wajen Allah yake ma'ana alqur'ani daga wajen Allah take mai so da zai karanta wannan ya duba cikin fitnat khalq alqur'an su imamu ahmad sun sha azaba akan wannan wasu suka ce me yasa baka yi riko da taqiyya ba wasu malamai suka zo su suka yi riko da taqiyya sai wani an kaso sarki zai sa a kashe ka ko wani abu sai mutum ya dauki alqur'ani ya ce hada hada hada kalamullah hada kalamullah makhluq hada makhluq sai mutum ya dauki alqur'ani ya ce makhluq saboda in baka ce qur'ani makhluq bane dama idan munanan malamai suka haɗe tare da muggan masu kuɗi suka haɗu tare da munanan masu mulki to banda banda ba abin da za a iya bayan ƙasa kaga munanan malamai mu'tazila sun samu sun shiga sarakai sun canza musu tunani har an zo ana cutar da wato abin nan ala ayyati hal su karuna suna da kuɗi sun haɗe da su fir'auna kaga an cutar da annabi Musa ala ayyati hal na abin da ke son na ci su waɗannan malaman da suka ce haza makhluq da sun ka dauki qur'ani suna nufin takaddun da aka rubuta alqur'ani su ne makhluq ba shi alqur'anin ba sai aka sake su kaga sun yi dubara amma shi imamu ahmad ya ce in duk malami ya ce haka zai yi to yaushe za a gane gaskiya ta Allah an yi ba su azaba kuma Allah ya fitar da su wanda shi daga cikin dandan da waɗansu malamai suka ce aka kira aka kiransa imamu ahlus sunna to wannan shi dai ne abinda za mu iya cewa da haka irin wannan tunani za ku ga waɗansu matasa suna ɗauko shi to sun sai da a ce qur'ani ba magana Allah bane kalamun nafsani ne wane ne wane ne wane ne wannan maganganun suna da hatsari ya kamata a tashi tsaye shi takaddat ita ce halitta ko tawada ko injin ɗin da aka yi shi ne halitta amma shi alƙur'ani ba halitta ba ne mai karanta alƙur'ani yana karanta alƙur'ani as-sautu sautul ƙari kamar yadda malamai suke cewa sauti sautin mai karatu ne amma wal kalamu kalamul bari magana kuma magana Allah ce shi yasa ake karanta shi duk duniya ko ina da tsari ɗaya to sai a ce to magana wace yanzu in ka ce yanzu wanda ke karanta Qur'ani magana sa ce to shi kuma an samu mutum dubu ko miliyan suna karanta Qur'ani ko biliyan tunda adadin musulmi ya fi biliyan to duk sai a ce magana su ce kenan Qur'ani ya kai biliyan irin waɗannan abubuwa falsafa falsafa ce shedan ne ga mutane wahayi saboda su zo da waɗansu tuntuni ko tunani wanda ke bata addinin musulunci Allah kai mana tsari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1068 a cikin littafin asiratul qur'anil majid yace fa in qila idan an kace fa idza lam tufariqhu idan magana Allah ba ta rabuwa da Allah fa kaifa sammahu ta'ala munazzalan ya Allah ya kira kansa kenan alqur'ani kira alqur'ani munazzalan abin saukarwa wa tanzilan ya saukar ya nuna shi kuma saukarwa duk da yake tanzilan nan masdar ne amma ana nufin munazzal an saukar da shi an gane ko wa qala subhana Allah ce nazala bihi ar-ruhul amin nazala bihi wanda ya sauka da wannan alqur'anin ar-ruhul amin ruhi mai tsarki akwai wata qira'a nazala bihi in ka ji ta sai kai hatta nazala bihi ar-ruhul amin wanda Allah ya saukar da shi yace yazo da shi shine wato mala'ika jibril to waccan qira'a nazala sai da manto bihi ar-ruha kina Allah ne ya saukar da yace majibril ya saukar da shi kenan jibril sai ya zamanto maf'ulun bihi amma a wannan qira'ata nazala bihi ruhul amin sai zamanto shine fa'ili can a hankalta ma Allah ne ya umarni shi nan kuma a hankalta ma jibril ya sabko yana tafiya ya kawo alqur'ani wa nadha'iruhu kathira tamka irin wannan yana da yawa to wa idza kina ayoyin da suke nuna qur'ani ya sabka wa idza faraqahu to idan ya qur'anin ya rabu da Allah wa bayanahu daga bayna na bayna bayna kina abuna tsankanin kuma ana yayi nisa da ubangiji yakunu makhluqan sai zamanto halitta ne li'anna kulla mubayanin an gane ko domin dukkan abin da mubayanin lahu an gane ko diyar rabu da waninsa fa huwa ghairuhu to ni shi waninsa ne ina fata mace da abu ya rabu da abu an gane ko kenan ya canza ya zama to ba shi ba wa kullu ma huwa ghairuhu duk abin da ba Allah bane fa huwa makhluqun halitta ne qulna yace zamu ci ma'ana abin da ake nufi in zaluhu saukar da shi annahu subhanahu wa ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala allamahu jibril allamahu li jibril Allah ya sanar da jibril fa hafizahu ya haddace shi wa amarahu an yu'allimahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci jibril ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'muruhu kuma ya umarce shi an yu'allimahu li ummatihi ya sanar da al'ummarsa ma annahu lam yazal tare da cewa bai gushi ba wala yazalu kuma bai gushi ba sifatan lillahi ta'ala sifaci ta Allah qa'imatun bihi wadda ta tsayu da ubangiji an gane ko qa'imatun ba sifa ce ta Allah ba ana ita min babil ikhbar an nufin tana tare da Allah la tufariquhu wadda sifa ce ba ta rabuwa da ubangiji wannan shine abinda wato ake son wato ake nufi da saukar da shi ko mun ce an saukar da shi kamar yan an ce abu in ya rabu da abu ba shi bane wannan ba a sifanta Allah ko nan ma wata magana ma abin nan domin misali in an ce abu in ya rabu da abu ba shi din bane ana iya cewa haka nan ga halittu amma shi Allah ba halitta bane balle aka tumta shi da irin waɗannan abubuwan sannan kuma tunda Allah ne wahayin sa ya ce kuma ya saukar da shi magana ta riga ta ƙare eh cewa baya rabuwa da Allah ko abin da ya kama da haka nan ka shiga cikin wani bayani ne wanda ba shi ba amma abubuwa ne waɗanda malamai suna kawo su tun a wancan lokaci saboda irin waɗannan fitintinu na waɗansu da suke kawo shigoyi don tayar da hankalin musulmai wanda kuma wannan abu abu ne wanda yake ya kamata wato musulmi su yi hattara da shi dan uwa musulmi a nan muka zo ƙarshen wato bayani da ya shafi wato suratul waqi'a a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga a cikin suratul hadid da izinin Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan littattafan to idan muka diba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid yace suratul hadid mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 1 kinan ka diba number 1 ya kawo bayani ya ce ibnu ashur ya ce zan faɗi bayanin domin yana da tsawo da yaren hausa sai inda akwai buƙatar a faɗa da larabcin ta rayuwa a faɗa ya ce ibnu ashur ya ce an sanya mata suna a cikin masahif kiran alkur'anai da kuma littattafan sunna suratul hadid domin wannan lafazin na alhadid ya zo a cikinta inda Allah ya ce wa anzalna alhadid fihi ba'sun shadid a aya ta 25 a cikin wannan sura yace to wannan lafazin kuma duk da yake an ambace shi a cikin suratul kafi atuni zubar alhadid kuma sannan kuma ita suratul kafi ta gabaci suratul hadid sabka alal muhtar kina akan ra'ayin da malamai sun ka zaba kidan ya kamata a ce ita kamata a sanya ma suratul kafi kuma suratul kafi ta kamata a sanya ma suratul hadid tunda ita fara sabka akan ra'ayi zababbe kenan yace to kuma ba falam tusamma bihi ba a sanya mata suna da shi ba yace domin ita suratul kafi an sanya mata sunan kaf saboda kula da kissa ta ashabul kafi sannan kuma shi kuma hadid wato karfe da anka ambata a nan da anka ce hadid ana nufin wanda yake da alaka karfe ne wanda yake da alaka da takobi da kuma sulke-sulke su ne duruwa an gane ko wa khuz da kuma khuz khuz kamar wata abin nan wani makari ne na karfe da ake sanyawa a jiki lokacin yaki to dan saboda ayi tanwiha an daukakar da wannan sunan wannan karfin shine tanwihan bihi idh huwa atharun min athari hikmatillah wani daga cikin alamomi wana ni'imomin Allah fi khalqi maddatihi da Allah halicci shi karan zatin karfin maddatihi kenan sinadarin sa sannan kuma Allah ya sanya ma mutane su yi sana'a da shi ma'ana su yi kere-kere da shi dan saboda a samu fa'idodi dan a karfafa addini kuma a tunkuɗe fannan 'yan ta'adda masu zaluntar mutane كما يدعى الله يتي كيتي كما قال تعالى فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب yace to kenan malam yace a cikin kasancewar ga sura inji shi ibnu ashur madaniya ce ko makkiya yace akwai ikhtilafun qawi sabani mai tsanani lam yukhtalif mithluhu fi ghayriha ba ai sabani ba a wata sura irin ta kenan kaga surori akwai wanda an yi ittifaki makkiya ne akwai wanda an yi ittifaki madaniya ne akwai wanda aka yi sabani to amma duka irin wannan ya kamata a tantance ba wani abu ne wanda za a iya komawa akwai littafin ulumul qur'an abi ɗaya bayan ɗaya ina fata an fahimci ne to wannan shi ne kuma an ce sura makkiya ce kuma da niyya ce akwai maganganu guda uku wasu sun ce a hankalta ma inda surar ta sabka kenan in makka ne makka in madina madina wasu ka ce a'a a hankalta ma zamani wadda ta sabka kafin hijira makkiya ce duk inda ta sabka wadda ta sabka kuma bayan hijira a ɗauke ta madaniya wadda sun ka ce a'a a ɗauke khitab duk wanda an ka gani ya ayyuhan nas a ce mai makki saboda makka galibi kafirai ne a akwai kina ana fara magana ne da mutane wanda kuma ya ce ya ayyuhan ladina amanu a ɗauke shi madani kawai ana nufin na madina ne saboda can ne musulunci ya karfi a samu masu imani masu yawa wadansu malamai sai su rin jayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi su ce a zaɓi na wuri saboda kawai a hankalta ma wurin da aya ta sauka don tantance wurin wasu ce a zaɓi zamani saboda a san wadda ta sauka daga farko da wadda ta shafe wata kaga an san wadda ita ce ta sauka a makka wagga ko ta sauka a madina kinan bayan hijira kinan waccan wannan ta madina ita ta shafe ta makka don suna kawo wannan amma a cikin littafin at-tahrir fi ulum al-qur'an na ustaz dr musa'id tayyar yake cewa shi baya ganin kawai a dauki wannan kawai duka wadannan ra'ayukan musamman guda biyu din da suka fi shahara ana iya aiki da su ba wani matsala an gane ko a dauki cewa kawai in an ka ce wannan sura makkiya ce shin bi ayyi itibar ana iya ce mata makkiya saboda ta sauka ne a makka madaniya kuma ta sauka ne ba adal hijira shi kinan ka huta misali kamar idza jaa nasrullahi wal fath an gani ko ko mu ce inna fatahna laka fathan mubina ta sauka ne a sulhul hudaybiya hudaybiya a makka ne to kaka kawai in mun ka tashi sai mu ci makkiya bi i'tibari al makan wa madaniya bi i'tibari zaman yace ni zai hada wannan ra'ayuka me yasa sai an shiga cikin rikici a ce an jayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi littafin yana da kyau kwarai da gaske dalibin ilimi ya same shi التحرير في علوم القرآن إن يخد أشد مناهل العرفان دكما الإتقان في علوم القرآن توقس يا غيس مفائل دي وسمى تشين علوم القرآن ما سيوا تو شي ابن عشير ياتي وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية مكية أو مدنية اختلاف قوي أنغانيكو مكية أو مدنية اختلاف قوي أكوي ساباني في كون هذه السورة مكية مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف في مثله في غيرها يتشي جمهور سنتي فقال جمهور مدنية جمهور مالمي سنتي جوام مدينة سوكا شيكو ابن عطية يروي تلقى نقاش وانا ما نقول كتما نقاش إجماع مالمن تفسيري yace ijma'i to tunda an samu sabani ko kenan wannan ijma'in bai tabbata ba wadansu kuma suka ce farkon surar makka ya sabka saboda abinda imam muslim ya ruwaito a cikin sahihi nashi da imamun nasa'i da ibn maja daga abdullahi mas'ud yake cewa ma kana baina islamina wa baina an ataba Allah bi hadhihi al-aya bai kasance ba tsakanin musuluntanmu da kuma Allah ya zarge mu alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ila qawli wa kathirun minhum fasiqun yace illa arba'a sinin shekara hudu kenan bayan musulunta su da shekara hudu sai Allah ya zarge su da wannan aya yace to illa arba'a sinin Abdullahi bin Mas'ud awwalun nas islama shi ko Abdullahi bin Mas'ud shi na farkon wanda sun ka musulunta fatakunu hadhihi al-aya makkiyya kenan ko dinnan ayoyi dole su zama to makkiyya tunda shekara hudu yace to shekara hudu ku da musulunta sa duk ana a makka yace to wa aqulu alladhi yadhhar yace abinda nake cewa zai bayyana kiran kamar shi yadda shi ina ganin wa aqulu alladhi yadhhar anna sadraha makki kina ina ganin ibnu ashur ne yake magana yace shi abinda zai ce farkon ta makki ne kamata wasamahu ibnu atiya kamar da ibnu atiya yace wa anna alladhi yantahi ila qawlihi wa inna Allah bikum ra'ufur rahim al-hadid an gane ko wa anna alladhi yantahi ila qawlihi amma idan mun ka dauki ayoyin da suke karewa har wajen wa inna Allah bikum ra'ufur rahim aya ta tara wa anna ma ba'da zalika ba'dahu nazala bil madina da abin da ya wa anna ma ba'da zalika duk abin da ke ma bayan wannan ba'dahu nazala bil madina kama yaqtadi ma'anihi kama yadda ayoyin wato ma'anoninsa suke bayyanawa مثل حكاية أقوال المنافقين كما يدعى أنك قوم غير منافقين وبعضه نزل بمكة ساشي كما يسمى كذا مكة مثل ألم يعني للذين آمنوا كما في حديث مسلم المهم دي إتونا سورة سورة أنسو آيو سنة مغانا كم منافقين منافقين كما أمدين أكسر يسو wasu ayyukan suna zancen abin da ya faru a makka shi yasa sai a ɗauki sashi ya sauka a makka sashi ya sauka a madina ana ya ɗauki farkon sura tun da a makka ne misali sai a ce to farkon surar makki ne kenan surar asalinta makkiya ne amma bai hana akwai ayoyi madaniya a cikinta wanda kuma malamai sun yi bincike akan wannan akwai littattafai da aka guda biyu na asuwarul makkiya masters da aka rubuta a jami'a ta madina da kuma littafi da wani dr abdul falih yayi wancan kuma na sheikh hussein abdul razzaq kowane daga cikinsu ya yi asuwarul ayatul makkiya wal madaniya da tahqiqin su kenan sai ka koma cikin wannan littattafai in ka zo kan sura zaka iya sanin ta sauka ne a bakka ko a madina sannan kuma waɗannan ayoyin da an kai sabani sun yi bincike sun tabbatar da wannan waɗannan littattafan suna da muhimmanci to kenan da wannan ne ake tantance bayanai shi yasa in ka ji an yi sabani ka je kai bincike ka ga me yasa aka yi sabanin waɗansu kawai sai su je suna faɗar abin da wato ransu ya gaya musu to suratul hadid kenan wannan shine bayanin da malam ya kawo yanzu za mu shiga cikin bayanai eh mas'ala wadda za mu tashi akan ta mas'ala ta farko wato za mu dawo da cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab al ayatil kitab domin shine ya kawo a mas'ala ta 180 yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma istawa 'ala al-arsh Allah ya daidaita akan al-arshi an gane ko wanda kuma istawa 'ala al-arsh kamar da malamai suke cewa ya zo a wurare bakwai ne a cikin al-Qur'ani Allah ya daidaita akan al-arshi yace yadullu 'ala annahu ta'ala mustawin 'ala arshihi wannan yana nuna Allah ya daidaita akan al-arshin sa alin madaukaki na ala jami'i khalqihi akan dukkan halittunsa wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke ku kike yuhi mu khilafa zalika sai sa dan adam ya sa tsammanin sabanin haka tunda an ce yana sama kuma yana tare da ku yace to wal jawabu amsa annahu ta'ala shi Allah mustawin ala arshihi ya daidaita akan al'arshin sa kama qala kamar yadda yace amma bila kaifin ba za mu tambayi kakane ba Allah ya daidaita akan al'arshi wala tashbihin kun ba za mu kamanta Allah ba da halittunsa kamar yadda mutane suka hawa al'arshin su kamar sarki ko na mu ce shi ma kamar haka ne Allah yi domin ba ɗaya bane zatin Allah da zatin wanda ya haushi kan al'arshin ko gadonsa sannan kuma al'arshin Allah ba ɗaya bane da al'arshin sauran mutane yace to shi istiwa'an daidaita ce la'iqan bi kamalihi wadda ta dace da kamala ta Allah wa jalalihi da ɗaukakarsa wa jami'ul khala'iqi dukkan halittu fi yadihi a cikin hannun Allah asgharu su an mafi karanci min habbati daga ƙwayan nan ta hardalin iccen wato kwaima hardal nan ba zarra ake cewa ba nan kwaima ne wani iccen ne suna ce mai kwaima ko kwaya ma fahuwa shi Allah ma a jami'ihim game da sauran dukkan halittu bil ihatati ta kewayewa alkamilati cikakka wal ilmi da ilimi attam cikakke wa nufudil qudrati da zartar da qudrar shi abin da ya so subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka mai girma fala munafata malin ya ce babu cin karo babu kore juna baina uluwihi tsakanin ɗaukaka Allah ala arshihi akan al'arshinsa wa ma'iyyatihi da kasancewarsa yana tare li jami'il khalaqi tare ga dukkan halittu da fata an fahimce ni malam yace to ala tara shin baka dubawa walillahi almathalul a'la tare cewa Allah yana Allah ne adda misali mafi daukaka anna ahadana cewa ɗayan mu law ja'ala fi yadihi habbatan min khardal in ya dauki habbatan min khardal wato kamar a ce kwaya ta wannan icci da ake kira iccen kwaima an ka dubo kwayar sa guda annahu laysa dakhilan fi shay'in min ajza'i tilka alhabba ba a cewa mutumin da an rike da wannan kwayar ta iccen kwaima yana cikin ta an gane ko ma annahu muhitun bi jami'i ajza'iha tare cewa ko ya kewaye dukkan su domin hannunsa gaba ɗaya ya kewaye ta gaba ɗaya wa ma a jami'i ajza'iha an gane ko kenan shi ya kewaye dukkan sassanta kuma yana tare da dukkan sassanta tunda mi tunda dukkan sassanta suna a hannunsa was samawatu malam yace su ko sammai wal ardu da kasai wa man fihima da wanda ke cikin su fi yadihi a cikin hannun Allah ta'ala ga Allah asgaru su an mafi karanci min habbati khardalin daga wato iccen kwaima ya ce fiye da ahadina a cikin hannun ɗaya daga cikinmu su an mafi karamci daga haka walahul matsalul a'la Allah shine adda misali mafi ɗaukaka subhanahu ya tsarkaka wata ala kuma Allah ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka da take mai girma fa huwa aqrabu ila alwahid minna Allah shine mafi kusa da ɗaya daga cikinmu min unuqi rahilatihi daga wuyan rahilatihi wato taguwarsa idan yana akan balaguro bal a haka min habli waridihi daga jijiyar wuyansa wadda take rike da wannan wuya guda biyu kenan ma annahu tare da cewa shi Allah mustawil ala arshihi ya daidaita akan al'arshin sa la yakhfa alaihi shay'un ba abin da ke boyuwa ga Allah min amali khalqihi na aikin halittunsa jalla Allah subhanahu wata'ala ya daukaka wa ala kuma ya daukaka gani ko to wannan shi ne abin da malam ya kawo shi sama'iyya ta Allah waɗansu suka ce a'a Allah yana ko'ina da zatinsa sama kuma yana ko'ina da can kuma al'arshi wasu ku ce a'a Allah zatinsa yana a wato ya daidaita akan al'arshi amma iliminsa da kudurarsa da sauran mulkinsa shine yake tare da wato halittunsa wannan kuma ita ce aƙidar da ahli sunna wal jama'a to akwai dai ra'ayuka daban-daban waɗansu zaga suna cewa ma shi Allah kamar baya ma yana tare da halittunsa kawai ba ya daidaita akan al'arshi bane su sun ma kore uluwi na Allah to duka irin waɗannan abubuwa ɗaliban ilimi ya kamata a yi hattara da su mai tahqiqin wannan littafi da ya kawo inda ya ce wa ma'iyati li jami'il khalaiq ya kawo abin nan inda Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo ba wan a wannan taba'a da take hannuna ta kursi al-Qur'an al-Karim wa ulumihi in ka diba wajen mas'ala ta 80 da ya kawo yuhi mu khilafa dalika sai ka number 1 yace zakarhu Ahmad bin Hanbal kina Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan fi radd al-jahmiyyah wa sanadiqa an gane ko yace kuma kadibi a mas'ala ta biyu inda ya kawo wal jawab yace to unzur fi tafsili hada in kana son ka samu bayani wanda an ka yalwata inda malam ya kawo wal jawabu sharh hadith an-nuzul hadisi na an-nuzul wanda an kai zancen Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a cikin thuluthul akhir min al-layl wato kaso uku na ƙarshe na dare yace a cikin ibn taymiya ya yi sharhin sa ibn taymiya an gane ko da ya sharhin hadithin nuzul a safa ta 356 wanda kuma safakin nan muna ganin suna kawo shi amma tun da ba taba an ka kawo ba ba dole bane da an faɗi babin da ya fi wal fatwa al hamawiyya da fatawa hamawiyya ta shi lakushi shi shaykhul islam ibn taymiya an gane ko safa ta 520 da abin da ya zo bayanta ya ce ta kuma muhtasar sawa'iqul mursala an gane ko ma da da kuma muhtasar na sawa'iqul mursala ko kuma ma sawa'iqul mursala na dalibin shekul islam ibn taymiya shine ibn al-qayyim nan kuma inda ya kawo ma iyatu hu da jami'il khalaiq ya ce unzur ar-radd ala al-jahmiyya kadiba cikin ar-radd ala al-jahmiyya lamba ta uku li Ahmad bin Hanbal da haka dai kenan in kana son karin bayani ga wasu wurare da zaka iya tafiya ka ƙara samun bayani ina fata an fahimce ni to don haka dai irin waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kuma in ka diba cikin tafsiri na atwa'ul bayan wajen inna bakum Allahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش شيخ محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يا تتونا akan wannan mas'ala kwarai da gaske ya kawo bayanai kinan ɗalibin ilimi yana iya komawa a can ya ga waɗannan bayanan wannan shi ne abin da shi malam ya kawo a cikin wato wanda littafi yanzu sai mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shine ya kawo mas'alar da take da wato alaka da wato wannan mas'ala ta 1069 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce wa malakum la tu'minuna billah me yasa ba ku yin imani ko me yasa me ku ba ku yin imani da Allah thumma qala subhana sannan Allah ce in kuntum mu'minin ai in kun kasance mu'minai da an ce ba ku yi imanin ba to ai bai dace a ce in kuntum mu'minin ba yace kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi in kuntum mu'minina in kun yi imani bi Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa alaihi masallatu wassalam wato tsira da aminci Allah su tabbata a gare su alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim fa inna shari'atahuma to shari'at annabi Musa da Isa taqtadi al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tana hukumta tana cilasta tana lazimta ayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa an ka ce in kuntum mu'mini kina har in kun yi imani da wannan wannan in mun ɗauki cewa ana magana ne da ahlul kitabi kenan ahlul kitab ake nufi asani na biyu in kuntum mu'minin waɗansu malamai sun ce in kuntum mu'minin in kun yi imani bil mithaqi da alƙawali allazi akhadahu alaikum wanda Allah ya riƙa a kanku yawma akhrajakum min zahri adam ranar da Allah fitar da ku daga tsatson annabi Adamu alaihi salam kenan in kun yi imani da wannan alƙawalin ku tabbatar da wato abin da Allah ya ce tunda ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim a wata qira'a wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyama ko an yaqulu yawm al-qiyama a wata qira'a inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko aw yaqulu inna ma ashraka aba'una min qabl akwai qira'o'i dan kakkaji wata rana wani ya ce aw yaqulu kai baka san da wannan kira'a ba ka ce a'a an yi banna a ya tara ɗaliban ilimi to kiran waɗansu sun cewa in kuntum mu'mina in kun yi imani da alƙawarin da kuka riko daga wajen Allah tun ana kuna cikin tsatson annabi Adam الثالث abu na uku anna ma'anahu abinda ake nufi ayyu udhrin lakum wani uzuri kuke da shi fi tarkil imani ku bari yin imani war rasul alhali ku manzo ya du'ukum yana kiran ku ilaihi zuwa ga imanin wa yatlu alaikumul kitaba yana karanta muku littafi annatiqa mai furuci kenan shine alqur'ani kuna jin ana karanta shi ba ana nufin qur'anin yana magana ba ana nufin ana karanta alqur'anin kuna ji bil barahin qur'ani yayi furuci da hujjoji an gane ko a cikin su kina akwai hujjoji da ake karantawa wal hujaj da kuma hujjoji ko ko bil barahin kace da dalilai wal hujaj da hujjoji wa qad rakkaba Allah ta'ala fikum al-uqul Allah ya hada hankula an ce rakkaba nan shi abinda an ka har hada shine tarkib amma na nufin Allah ya sanya hankula a cikin ku wa nasaba lakumul adilla Allah ya kafa muku dalilai wa makkanakum kuma Allah ya ba ku iko daga almakanu ne abinda ka tsaya ga wuri kinan ka tabbata to makkanakum Allah ya ba ku iko minan nazari ku yi kallo wato kallo na kallo dalilai ko ma kallo ku kalli halittun Allah su ma suna nuna akwai Allah muna iya karawa da wannan wa azaha ila lakum Allah azaha ya nisantar muku da ila lakum illoli na rashin lafiya wanda za su ba ku a gani kenan ko ku ba za ku iya tunani ba fama lakum tum ya same ku la tu'minuna ba za ku yi imani ba in kuntum mu'minina ha in kun yi imani bi mujibi bi mujibin ma ga abinda yake wajibi tabbas an gane ko in kun yarda da cewa hankali ya wajabta cewa tabbas Allah ya yi ku ga alkur'ani ya saukar ga dalilai ga hankali Allah ya baku ga dalilai Allah ya kafa waɗanda kuke gani ko kuma Allah ya baku hankali wanda kuna iya tunani ku gane dalilai to har in kuna gane wani dalili mujibin ma ku yarda da wani abu wanda wajibi na hankali ya yarda da wannan fa inna hadal mujab to wannan abu wanda hankali a ce ya yarda da shi la mazida alaihi ba wani abu wanda ya kamata a ce akwai abu saman sa domin in hankali kana iya gane wani abu ya yarda cewa gaskiya ne to ai dalilan da suke nuna akwai Allah su suka fi cancanta a ce an yarda da su ina fata an fahimta kamar yadda sha'ir ya ce wa kaifa yasihhu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalilin ya za a ce kwakwalwa tana karɓar wani abu ta gane wani abu inda ya yanzu zaman to rana ta fito kuma tana neman sai an bata dalilin cewa yanzu rana ake yi ba dare bane mas'ala ta gaba to ai ko makaho idan rana ta fito ko bai ganin ta da ya yana jin ta yana jin zafin ta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1070 marin yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace la yastawi minkum ba zai daidaita ba daga cikin kuma anfaqa ana magana kan sahabbai ne wanda ya ciyar min qabli al-fath kahin fathu makka wa qatal kuma iyaki malik yace to walam yadhkur ma'aman kina Allah bai faɗa ba tare da man la yastawi da wanda ba zai daidaita da shi ba an faɗi cewa la yastawi amma ba faɗi to wanne ne ba za su yi daidaita da shi ba walistiwa'u shi ko a ce abu ya daidaita ko ba zai daidaita ba la yatimmu ba zai cika ba illa bi dhikri sunaini sai an faɗi biyu ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib ka ce mai kyau wa la yastawi al-khabithu mummuna ba zai zama to daidai ba wat-tayyib da abin da yake mai kyau an gare ko walau a'jabaka kasratul khabith wanda shine ake kira da kan la quantity ila quality da ko da quantity and quality mu mafi yawanci yawa muke so ba masu kyawu alhali ko mai abu mai inganci ake so ba sai mun ce kyau ba kawai ce abin nan abu mai inganci ake so mai albarka mai juriya kaga shi yasa suke cewa mugun abu mai arhab banza mugun abu mai kamar banza shi na da kamar banza domin za ka shi kamar yana da kyau daga farko a ƙarshe bai da kyau kuma mai arhab banza za ka sai shi mai yawa kana ganin kaya shi riba in ka je sai ka iske ba ɗaya mai amfani da haka dai ana buƙatar abu mai kyau in yayi kyau yana da inganci to yayi yawa amma in babu inganci to inganci shine ake sawa gaba komai karancin sa shi yasa ake cewa albarka abu tafi yawan sa almuhimu dai qul la yastabul khabithu wat tayyib suratul maida aya ta 100 na an kawo biyu don a nuna maka ba za su daidaita ba kuma kamar inda Allah ce la yastawi ashabun nari ashabul janna yan aljanna yan wuta ba za su manto daidai da yan aljanna ba to nan kuma sai kawo da ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala sai bai kawo ɗayan ba ba zai zama to ɗaya ba wanda ya ciyar kafin fato makka kuma ya yaki kenan kafin fato makka to zai zama to daidai da wa ba yace kulna zamu ce huwa mahdhufun abinda an abinda an shafe shi taqdiru za a kaddara shi kenan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wa man anfaqa kenan ba zai zama to daidai ba da wanda ya ciyar wa qatala yayi yaki min ba'd al-fath bayan an yi fatu makka wa inna ma hudhifa domin an shafe shi li dilalati ma ba'dahu alayhi domin abinda zai zo bayan sa zai mi zai bayyana shi inda Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa'ad Allahu al-husna tunda an ce ulaika a'zamu darajatan kinan kaga ya bayyana cewa akwai wanda suka fi daraja kinan su ne waɗanda aka kawo sun fi daraja da waɗanda ba a ambace su ba waɗanda za a kaddara ma abin nan wannan fi'ili din mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 1071 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa yuqalu ya za a ce inna a'la darajati mafi ɗaukakar daraja ba da darajatul anbiya bayan daraja annabawa darajatu siddiqin ita ce daraja ta siddiqin masu yawan gaskatawa an gane ko siga ce ta mubalagha wallahu ta'ala shi ko Allah subhanahu wa ta'ala qad hakama yayi hukunci li kulli mu'minin ga dukkan mu'mini bi kaunihi siddiqan yace dukkan shi siddiqan ne bi qaulihi inda Allah yace walladhina amanu billahi wa rusulihi wadanda sun kai imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun to waɗanga su ne siddiqai an gane ko sannan ce wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum su ko shuhada'u inda rabbihim a wajen ubangijin su lahum ajruhum suna da lada wa nuruhum da hasken su to su kadai na adda lada a anan ya ce bance su saboda sun taso ta daban ce ina fata an fince ni sannan kuma ulaika hum siddiqun to nan kuma duk mai imani an kira shi siddiq bayan yace to amsa alhali ko siddiq daraja ce ta bayan annabi sai sa ake cewa abubakar ne siddiq yace kunna zamu ce قال ابن مسعود ابن مسعود yace wa mujahid da mujahid kullu mu'minin siddiq dukkan mu'mini siddiqi na an gane ko shine abin da ake nufi nan kenan saboda imani gaskata akwai Allah babu wata gaskata da tafi shi sai a kira ka siddiq ta wannan fuska athani na biyu anna siddiq huwa kathiru siddiq mai yawan gaskiya wa huwa alladhi kullu aqwalihi shine wanda dukkan ayyukansa wa af'alihi da ayyukansa wa ahwalihi da halayensa siddiqun gaskiya ne domin kana ƙarya ta baki kuma ana ƙarya ta ayyuka ba don Allah ba kamar yadda munafikai suke sallah ba don Allah ba misali ko a saka sutura ta ƙarya wanda mutum yake nuna hali bai da halin malam yace to fa ala hadha yace to in mun dauki wannan ra'ayi yakunu al-muradu bihi sai zaman to abinda ake nufi ba'dul mu'minina sashen mu'minai la kulluhum ba dukkan su ba ba domin ba dukkan mu'mini bane da yace ma kullu aqwalihi annaba da ya dauka da wannan domin ba a ce dukkan mu'minai domin babu yiwa a samu mu'mini a ce bai da targadi bai da kuskure ko daya wannan ba zai yiwa ba sai dai zamanto mafi yawanci akwai wani mataki-mataki na wani kafin ka same shi da rashin gaskiya ɗaya to sai can ba a rasa ba wani kuma kafin ka same shi da gaskiya ɗaya to sai can ba a rasa ba ya ce wa ƙadar wuya an yi riwaya an dhahak daga dhahak annaha nazalat fi thamaniyati nafarin kinan ta sabka ne akan mutane guda goma an gare ko sabaqu ahlal ardi waɗanda sun ka gabaci mutanen ƙasa fi zamanihim a zamanin su ilal islam zuwa ga musulunci cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa hum abubakar sune abubakar wa usman da usman wa ali da ali wa hamza da hamza an gare ko حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن وطلحة ده طلحة والزبير ده زبير وسعد ده سعد وزيد ده زيد وألحق وألحق بهم عمر وألحق بهم عمر هنا أنا إجواء وألحق بهم عمر أرش كد عمر تارد سورة الله عنهم فصاروا تسعة سيسو كذا من ترى من مسلم شم misali waɗannan ya gabaci wato musuluncin wato Umar ibn al-Khattab an gane ko musulunci Abubakar da na Uthman da Ali ya gabace na Sayyidina Umar radiyallahu an kenan waɗanda sai suka manto su ne ake da as-siddiqun to ala ayyati hal dai ita in ana kallon gaskatawa mai yawan gaskiya a cikin aikin sa da fadarsa da ayyukansa a kira shi siddiq wani lokacin siddiq kuma nan daraja ce wadda daga annabi sai ita to wannan kuma wani mataki ne na gaskatawa shi ba nan in ana magana kansa shi ma wani ne daban ne shi yasa ma wa annabi isa Allah ya sifanta ta da wannan a cikin alkur'ani mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون هكذا صديقا نبيا ذاك ما أوصى أن بعلا شيء صديقا نبيا لأنك أنا رفي ماسيون قسك تاواني كاغدا بادرجة تيبا wadda ana nufin a'a tunda annabta da manzanci tana gaban siddiq nan nan ba ana nufin ba siddiq wata daraja wadda ake sifanta a wato sahabbai da ita ko su bayan Allah nan ta gaskanta sifanta annabawa ne ma'ana su sun ƙara ne gaba ɗaya suna da yawan gaskiya kuma su annabawa ne manzanni ne shi ko siddiq ba manzo bane ba annabi bane sai dai daraja ce wadda gare annabi sai ita an gane ko sannan kuma akwai siddiq na mutumin da ke da yawan gaskiya cikin musulmi ko kuma siddiq duk mumini wanda ya yarda da Allah musulmi mu imani to shi kuma ana kiransa siddiq saboda gaskatawa shi abu ne wanda yake ta tauhidi tana buƙatar ƙarfafawa na fata an fahimta da haka ya kamata ɗalibin ilimi in ji kalima ya yi hattara me ake son a ce da ita a wurin da ake magana din domin nan ne ake samun matsala matsala ta gaba sai matsala ta 1072 malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kaifa zakara subhanahu wa ta'ala al-mazkurin da aka yi Allah ambaci waɗanda ya ambata bi kaunihim shuhada ya kira su shuhada wato sun yi shaida kamar sun yi shahada kinan wa minhum man lam yuqtal cikin su akwai kuma wanda ba a kashe ba tunda ya ce walladina amanu billahi wa rusulihi ulaika musaddiqun wa shuhada yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi anna lahum wato ajru shuhada anna lahum ajrar shuhada suna da ladar waɗanda sun kai shahada ake nufi an gari ko athani da an kace wa shuhada'u amsa ta biyu annahum jam'u shahidin jam'i na mai shaida bi ma'ana shahidin wanda zai shaida fa ma'ana annahum shahiduna inda rabbihim za su yi shaida akan kawunan su inda rabbihim a wajen Allah ala anfusihim akan kawunan su za su yi shaidar bil imani cewa su masu imani ne sun yi cewa masu imani ne ko kuma yan al'umma ce ko wace al'umma za ta yi shaida akan wata ko kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi shaida ga sauran al'ummomi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida الثالث نأكو أنه مبتدأ وأن الجملة مبتدأ منقطع أما قبله كنن تاينكي يعني أنت مبتدأ وتو أنا هو كنن با أنا رفن ديتا كفار مغانا با كنن با واو لا أتفي بتشي kinan as-siddiquna ba su ne ash-shuhada'u ba ba wawul atfi bace sai zamanto as-siddiquna a wangar ayin kuma shine fi fitowa ma a fili munqati' kinan su kuma waɗanda sun kai shahada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kinan munqati'un amma qablahu wawul isti'nafi ce ba wawul atfi bace la ma'tufun alayhi ba an dora shi bane akan as-siddiqun ma'anahu wash-shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kinan masu waɗanda suka kai shahada suna da a wajen ubangijinsu lada da kuma haske a wajen ubangijinsu to nan ai ba su kaɗai adda haske ba don mumini na da haske kuma yana lada a wajen Allah to ya zamu yi da wannan annabawa dai ka ji Ibrahim Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin to su annabawa balle ma in shahidai sun samu aibalanta na annabawa to amma wanda bai kai wanda suka shahada ba na farko shahada ai wanda duk yayi gurin shahada kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai iya kai shi matsayin wanda suka yi shahada ko da bai mutu a wajen yaki ba shi kuma wanda ya mutu bai yi sha- bai yi yaki ba kuma bai yi fatan ya gazo ba an gane ko zai ma- zai mutu akan wato shoba ta nifaki ɗaya daga cikin wato rassa na munafinci ala ayyati hal nan akwai waɗanda shahada alamomin shahada akwai waɗanda za su iya mutuwa cikin waɗansu halaye ko da ba wajen yaki ba sai ya zama to alama ce ta sun yi shahada ina fata ana fahimta ta kamar matan da za su mutu a wajen haihuwa misali kuma ba dole bane idan mutum ya mutu wajen yaki ko mace ta mutu wajen ah, kaza a ce a tabbata yi shahada Imam al-Bukhari yayi babi babu la yuqalu fulanun shahid ba a cewa wani shi yayi shahada sai dai a ce ana kyautata masa zato domin ba a san abin da ke cikin zuciyarsa ba ina fata ana fahimta ta shi yasa zaka ga yanzu a kafafen yaɗa labarai idan Isra'ila ta kashe mutum da yana daga cikin hanyoyin da ake gane siyasar gwamnati da kuma wato siyasar ƙasa da kuma siyasar eh, gidan rediyon ta abin da suke faɗa idan sun kai wani aiki idan Isra'ila ta kashe wani Falastini sai ta ce sun kashe ɗan ta'adda su kuma kafafen yaɗa labarai na rasu ce istashhadu falastiniyun ba falastini ya yi shahada tana ga ba falastini ma kirista ne ba ma musulmi ba ne to almuhimmu dai irin waɗanda abubuwa cewa ne ya yi shahada ba a faɗar shi to nan dai shahada dai tana yi washin in shahada ce ta al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ake nufi shahada kowa zai yi shahada zai yi shaida wannan tunda mu al'umma ce da za mu shaida har waɗanda ko ba sahabbai ba mu ma za mu shaida tunda mun gani a cikin alkur'ani Allah ya faɗi yadda waɗanda manzanni sun kai da mutanen su idan ko ana nufin wanda ya shahada ne ta wajen yaƙi ko irin waccan shahada to kuma wanda sai wajen ya je wajen yaƙi in kuma ana nufin waɗanda ma Allah zai ba su shahadan ne ko da sun mutu a gida waɗanda abin nan su ma ana nufin yana iya ɗaukar kinan khas na waɗanda sun samu irin wannan nau'i na wannan shahada ala ayyati hal dai kalma ce wadda kalma ta shahada tana nufin halarta abu shahada ko kuka ka shaida abu da idonka nan da ma halin bahaushe ce shaida daga shahada ne ya shahida wa shahida shahidun min ahliha to kuma shaida tana da hukunce hukunce a cikin babi na fikihu da kuma irin wanda ake karɓar shaidarsa da wanda ba a karɓar shaidarsa da kuma cikin ilimin hadisi da sauran abin da ya kama da haka ala ayyata dai abubuwa ne masu bayanai kwarai da gaske kuma akwai wani malami da ya bincike a cikin majalla ta kuwaita a shari'a al-islamiyya majallatul kuwaita a shari'a al-ashhadu yawmal qiyama hannayenka za su yi shaida akan ka daga banka yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ma kanu ya'malun sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida an manzanni za su yi shaida an gane ko wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida da sauransu wannan yana cewa dai akwai masu shaidu da tashin alkiyama wa kafa billahi shahida kuma Allah zai shaida ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmi wannan shine karshen wannan mas'ala ta mu mun zo a karshe insha Allah ta'ala nan za mu dakanta ah, sai darasin mu na gaba abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته